الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau asabar 24 ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 24 ga watan disamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 83 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'id shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mala ya gaya mana cin fuska cin zarafi da cin mutunci zargi da ƙazafi da 'yan shi'a suke ma'annabawan allah duka da cewa ba su isar da sakon Allah kamar yadda Allah madaukin sarki ya aiko su da shi ba cewa sun shagala da wani abu can daban musamman ma jagoran annabawan shi annabi wai madadin ya shagala da isar da sakon da Allah ya aiko shi kawai sai ya shagala da fadace-fadace da mutane aka yi ta yaƙe-yaƙe asalin sakon wai sai bar masai da na ali shi kuma alimadadin yi abinda aka sayi sai ya bar ma mahadi don da inda ake son a kai ku kenan ana son a ce waɗancan duka fakaice a danganta cin amanan allah a kansu shi ne kawai ƙarshe kuma shi mahadin nan har yau ma aikin da aka bar mai ɗin bai ma zo ya yi ba yana cin yana gudun hijira kun gane wannan ina mahadin eh yana sardam a ƙaryansu yana can gudun hijira annabin da ya tara duniya ya ce ya isar da sako suka ce e allah ya saukar da aya gazgata shi yau sai mu zubar da duk maganganun allah da na annabi da sahabbai da kowa sai mu ɗauko maganganun waɗannan ƙazamai mashirmanta duniya ta sallama ma annabi duniya yanzu katin da mu gama karanta yanzu hadisin annabi ne yau kwana nawa muna sharhin shi akan raƙumi kaɗai har yau ba a gama ba a cewa duk wannan abin annabi bai bai yana can yana rikici da mutane wannan ba zargin manzan Allah ba ne ɗan shi'a cin da yake ya taɓa ganin mutuncin annabi shi wai wannan ne za a zo a kira ka a ce ya kamata ku zo ku samu daidaito da shi ku daidaita kai maka zama kafiri irin shi ko kome ne jama'ar annabi ya zama wajibi mu zama muna da kamun kai da natsuwa da sanin me muke yan shiya sun ci zarafin annabi gaskiya kuma ku je ku karanta waɗannan littattafan nasu ku je ku karanta haka suke wannan abubuwan amma sai a je sai a samu waɗannan yan brothers wani ya zama sarki wani ya zama babban ɗan boko wani ya zama kaza sai saragantu menene a basu ba addini suke ba sau da shi bai san mutuncin addini ba kwata-kwata duk su ne waɗannan 'yan umma suka ɓata addini su ne su sayir koto da waɗannan fitsararrun da malam madakali yake magana a kansu a cikin azzari'a in ba ku san wannan ba sai a waye gari suna ta maganganu kuna ɗaukar maganganun nasu daidai ne kuma ga sunan a manyan garuruwa wai abinda 'yan boko suke so a koma addini irin wannan kenan kun gani haka 'yan boko suke so yanzu a koma addini irin nasu yanzu koma su dokan wa'azi da suke ta abin nan so suke fa koma addini irin wannan na 'yan brothers domin irin wannan karatattakan da malamai suke yi da wa'azozi da ake ba karamin bata masa da yake yi ba sa so su ake a zauna dinga muku kwatance-kwatance yar nasu zagzaki kun gani za shi to baka lura da inda makota yanzu suke bane akan wannan yanzu yin makota yadda suke sai a karatun awa uku baka amfana da komi ba a duniya da addini kai ta surutai kawai dama gwamnati ya kamata ta yi kaza a ƙara albashi yanzu an ƙara albashi kaga zai samu kuɗi tasima kaɗai da zai rika hawa shi da ya'yan shi kaga kuɗi zai yaɗu wai to ina ruwa malami da ƙara albashi ko ka ƙara kun gano wannan da kyau ku yanzu a ƙara albashi a magwamnati nasiha a malamin da ya san Allah kuma ya samu karɓuwa ya iya magana duk wannan magana ta wuce ta a sakon biyar ya wuce to su irin waɗannan 'yan brother so suke ka ka ɓata makanka lokaci magana kan aƙida babu magana kan kaza babu kowa a bar shi kawai shigantakan shi da yake yasa ku bi wannan karatun na shari'a za ku gane mutanen nan ba karamin ɓanna suke ma addini ba sai dai Allah ya kiyaye don duk inda yan umma suke ko ka tabbatar shi'a sai ta karfi a wajen ko an shirya ko ba a shirya ba Allah ya taimake mu tambaya ta 21 ma mawkifu shiyukh mazhab a shiyukh mazhab shi'i wai menene matsayin manyan malaman shi'a ne a mazhabancansu min marwiyati sahaba radiyallahu anhu dan gane da abubuwan da sahabbai suka ruwaito kuna gane mai matsayin malaman shi'a a dukkanin mazhabobin shi'a dan gane da ruwayoyin sahabbai ya kula ala kashiful gita an shi'atihi bi annahum la ya'tabiruna min as-sunnah akwai ɗaya daga cikin malamansu babba ne ana ce mashi alu kashiful gita yana bayan dangane da 'yan shi'an shi yana cewa la ya tabi runa mina sunna duk maganganu da ayyukan sahabbai ba sa ɗaukansa a matsayin sunna a'a ne al'ahadisun nabawiyya ba su ɗaukansu masa da alaƙa da hadisan annabi yanzu ba muna cewa za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimta annabi da sahabbai ba ba ruwansu da wannan illa ma sahalahum min turki ahlal baiti an jaddihim sai abin da fa kawai ya inganta ta hanyar ahlal baiti zuwa ga kakansu na sama yani ma rawahu sadiq an abil bakir an abihi al bakir an abihi zain al abidina an al husayn sibti an abihi amir al mu'minina an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jami'an duk wannan sai fa in ya tabbata ta wannan hanyar idan sahabi ya ruwaya ba ta wannan ba to ba su yadda ba to tambaya anan dama su su bakir da su sadiq da sauransu su ne a gaban annabi ko sahabbai yan sahabi sai ki zuwa jihadi ya mutu yana jiran a haifi su bakir da su sadik ya je karatu dojonsa sai a biyo can din a biyo shi a biyo shi har zuwa kan Hussein zuwa ga Ali zuwa kaza san da sahabi suke addini gaba daya Hassan da Hussein ma an haife su ne jama'a kuna gane shirman mutanen nan ku idan misali kace kuma ga ruwayan sahabi in ka ce ba sai ya bi ta wannan ba to sai in riwayan ta yi daidai da wannan ruwayan da aka ruwaito ta wannan sarkar kaga dai ilimin annaba an taƙaita shi ta ina eh ta hanya ɗaya in ba ta wannan ba ilimin annabi bai da amfani wannan shine cin amanan da aka yi mala albani duk inda za ka yi addini in ba waje wannan wajen ka je ba to kai ba mai addini ba ne tsaban shi'anci ne wannan duk abin in ka saki aka ganka wani waje ka je koyon ilimi to da kai da kafirin da ya je bautan dodo a dajin rugu uwar kuɗe ubar kuɗa ba musulmi ko wanda yake sunna sai ka je wannan dogon ginin kaɗai yanzu akwai yaron da jiya fa nan ya zo karatu da muka tashi zuwa ya nuna min jiki sun mai raga-raga kan me wannan na kasa gane irin wannan musulunci shi kafin ya rasu cewa yi ku je ku buɗe makarantu ku karantar a ko'ina unguwannin haka ne sau da wauta da rashin kan gado sun ɗauka wannan ta'addancin da suke yi wai duniya ba ta ji labari ba ne wai ka gane amma wannan ɗaya ya tafi allah isa amma wancan ya tafi allah isa sun kasa fahimta akwai wanda ba allah isa kaɗai zai yi ba kun fahimci wannan yaron nan jiya bayan da kyar na tausa shi bar maganan ina cewa zai je wajen yan sanda kuma sai an kai shi kotu gaskiya na ce a'a kawai kai appeal ne kawai ka ce Allah ya isa amma ka bar maganan ta wuce don ba zan ce mai yafe ba don ba ta yadda za a ka zubar ma mutum da jini in yana da hankali ya yafe maka ya kamata ya bari ne ya je lahira ya kwashe ladanka kawai ka sayin da za ka ba wannan dalilin da za ka yi wannan abun ba shi kun gano wannan ba wannan dalilin shi ne na gaya mai hadisan haɗarin zubarwa mutum da jini kawai na ce bar mu Allah kawai kyale kai ce komi ba ka da hankali ka zubar mu da mutum jini ba ka san me kake yi ba duk yadda ka fusata ko ba ka san mutum ka kyale shi da jinin jikin shi don ba kai ka yi shi ba akwai ɗaya daga cikin yaran da suka yi ma haka shi ma duk jiya yake gaya mu wanda in akwai mutunci da kyautatawa yaran nan ba mu ba har mai gidan namu ya amfana da mahaifin yaran nan bai kyautu a ce wannan yaron an je an sami an mai kafurin duka irin wannan ba mai laifin shi yana zuwa majalisun manan karatu su kuma can ba wanda zai masa karatu don su wanda suke wajen fa su ne su wanda ya dukan shi yake gaya ma yaran cewa wanda suka naɗa kansu malanta a wajen sun ci amanansu kuma allah ya isa sun hana su su zo wajenmu nan su yi karatu sun ce za su karantar da su amma sun ki karantar da su amma ga ku da yake ku 'ya'yan masu kuɗi ne kun zo sun samu kuranan karatu da su waɗannan suka je suka samu malaman suka ce don menene kun ce sai kun samu lokaci za ku sa mana karatu amma waɗannan 'ya'yan masu kuɗi sun zo kun samu su karatu sai suka ce karantar da waɗannan sanyi nazari amma kun ga karantar da ku ba zuyu ba sai an yi bincike ba mu da lokacin bincike wallahi malam wannan zalunci har ina sai an yi bincike dama abin da suke kenan ba bincike yake bacin da akan tada jahilai dama abin da ya gina wajen kenan to su kuma mutane suna ganin ba inda za su zuwa karantar da su karatun da aka yi bincike na gaske sai na sai sun zo nan to kuma yanzu an kafa duk wanda ga an sani za a iya makewa ya zo to ba za a make shi me bambancin wannan da shi'a Allah ya kyauta wa amma ma يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب ومروان بن الحكم وإمران بن خطان الخارجي وأمر بن الآس ونذائرهم سكتشي رواية وأنن إرئرنس فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار ما سأتوكن شباكين كونوا جن إمامية إيه سيدين ميك إدارة بأوضة bai wuce darajar sauro a wajensu karanta usulun shi'a asulun shi'a wa usulun ha shafin 83 zuwa 84 tamhid wa tawti'a wali zalika fa inna min usulihim anna kulli shay'in lan yakhruj min indihim fa huwa batil so wajen shi'a duk abin da ba ta wajen su yazo ba wannan abun banza ko maganan banza ne in dai ba daga wajensu ya zo ba yanzu wannan abubuwan da waɗannan suke yana da bambanci da wannan kawai yaudaran kanmu muke saboda abin ya shafe mu ne to mu daddanne mu daddanne in ba mu faɗi mun gyara mu kanmu ba ko wasu za su gano in sun tashi gyarawa cin mutuncin mu za su wannan bayani yana cin usulul kafi juz'in farko shafi na 300 kitabul hujja babu annahu laysa shay'un min al-haqqi fi yadi nas illa ma kharaja min inda la'imma alaihim assalam wa anna kulli shay'in lam yakhruj min indihim fa huwa batil kaji abin da yake ci duk abin da yake hannun mutane na ilimi to maganan banza ne sai wanda ya zo ta hannun wa eh ta hanyar ma'asumai in ba ta hanyar ma'asumai ya zo ba ta wannan sunan shuganan banza kawai ka zubar da shi kalonin shiriri ta mala mutane sa can suna binciken ilimi hukunan kuna nan kuna shiriri ta Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum